للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار والثبات والدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah mulkin sarki ya kawo wannan rana ta Laraba zai zama biyu kenan ko ko ɗaya jiya ne duba an farko jiya ashirin da da tara in an gan shi zai zama ɗaya kenan ba a gani ba kenan ko jiya duba an farko to yau talatin ga watan rabi'un al-akhir wata na hudu kenan a lissafin watannin musulunci a kuma shekara a gidanyar hijirar farin jakada sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina a kalandar nasara kuma kamar 22 ga watan goma 2025 kamar yadda aka saba rana irin wannan muna karatu a cikin wannan bakan damin littafi mai taken addurarul bahiyya na ɗaya daga cikin yan mazanjiya a shekul allama muhammad ibn ali a shaukani rahimahullahu ta'ala wanda ya rasu hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da hamsin allah ɗaukin sarki ya mashi rahama kuma muna cikin kitabul buyu'i littafi da yake magana akan hada-hada da hukunce-hukuncen saye da sayarwa hada-hada ta kasuwanci kalmar albuyu kalma ce mai faɗin gaske da dangogin mu'amalar kuɗi ko tabadul na dukiya suke zuwa su shiga ciki shi yasa za ga wasu ababen ba ba na saya na sayar maka bane kai tsaye amma za ka tsince su a cikin kitabul buyu saboda in ka bi su ka bi daga akwai tabadul wani abu mai amfani shi kuma abu mai amfani ne ya tsayawa a matsayin dukiya ko kuɗi to wannan shine darasinmu na sittin da uku a cikin wannan littafi na adurarul bahiya kuma a cikin kitabul buyu wanda muke ciki to malam na koro mana waɗansu nau'uka na kasuwanci waɗanda ba su halasta ba hikimar haka shine mutum ya san abin da shari'a ta haramta domin ya kiyaye saboda abu mafi hadari shine rashin tantance me mutum ke kaiwa ciki saboda yin haramta shiga cikin mutum barnar da take ba karama bace tana yin banna ga kai da kaci kuma bannar da za ta yi maka za ta yi maka banna yanzu za ta yi maka banna ta gaba ta kusa kuma za ta yi maka banna ta gaba ta nesa sannan za ta yi maka banna ga duk rassan da suka fito daga jikinka ƴaƴa kenan za ka ka za ka kasa gane kan al'amura daga cikin samarat ko fa'ida ta dukiya a sama natsuwa in ka ta haramta ya zama babu natsuwa sai zama na talakan da ya kiyaye ya fi ka kwanciyar hankali ya fi ka natsuwa to malam na koro mana waɗansu nau'uka ko waɗansu salo na hada-hadar saye da sayarwa wanda addinin musulunci bai yarda da su ba za mu tashi wala ya hindu salafun ko kamar nan ne to malam yake cewa daga cikin nau'ukan kasuwancin da ba su halasta ba shine wala ya hindu baya halatta salafun wa bayawun haɗarance da kuma ciniki a haɗarance da ciniki a mu'amala ɗaya baya halatta kalmar salaf ana mafi yawan da suka yi shari'in hadis zaka sun ce ana nufi da ita alqarbu bashi kamar yadda Sheikhul Allama Sulaiman al-Khattabi rahimahullahu ta'ala ya faɗa a cikin littafin shi Ma'alimus Sunan a mujalladi na uku cewa kalmar as-salaf yuradu biha al-qardu rance bukata ta taso maka kaje ka karba dukiya a hannun wani a matsayin zaka biya shi a gaba shi yayi babbar ibada saboda ya yayi maka damuwa kai kuma ka nuna wayo in ka je ka biya mafi girman rashin wayo shine ka ci bashi ka kiliya wato ya yaye maka damuwa wanda daga yaye maka damuwa shi za a yaye mashi damuwar shi a lahira kuma ka ki biyan shi yanzu ya sake cin riba da kai dan Allah zai kuntata maka a duniya dan sunnar Allah kenan duk wanda ya ci bashi da niyyar zai biya lallai kafin ya rasu sai Allah ya buɗa mai ya biya karka ce ko nawa ne karka damu ana maganar Allah yawa ma ai ba abin alisafa bane amma wanda ya ci bashi da niyyar ba zai biya ba to shi kuma wannan haka za a ta takura shi shi bai samu ya huta ba ya samu ko ba su amfane shi ba kuma bai biya bashi ba kuma su tashi a gaban Allah ya maka shi a kotun ahkamul hakimi a sake dumbuzan ladar shi wannan mai taurin bashi ya biya kaga wanda ya bada bashi aka kibiya ya ci riba biyu akan wanda ya ba bashi to irin wannan bashin shine ba a yadda ka kuma zo ka hada shi da ciniki ba ga bashi ga ciniki mafi babbar hujjar da ake kafa hujja da ita a karkashin wannan mas'ala akwai hadisin amru dan shu'aib anabihi an jaddihi radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la ya hillu salafun wa bai ciniki abin na rance da ciniki baya halatta a hada su a wuri guda ibn al-asir tunda wannan salo ne na zance na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kamu zaka buga ba ya to hada rance da ciniki to ana nufin kenan duk mutumin da nike cin bashin shi kada in sai kaya a wurin shi ko ko duk wanda nake zuwa shagon shi ko kantin shi in yi sayayya to kuma kada ya bani rance wai saboda kada in hada bainal bai'i was salaf aw bainas salafi wal bai a ba haka ake nufi ba kai kana maganar ka hada saye ne rance ne da sayayya amma ba lokaci guda ba wata rana kana da kudin ka kaje ka saya ka biya wata rana kuma gari gari kuma kaje karanta kaga wancan hukunci ne mai zaman kanshi ai dan bashin ma ya halatta shi ma wancan kuma sayayya ce ita ma muke karanta ma hukunce hukunci abinda ya halatta da abinda bai halatta ba kai kuma mai sayarwa abinda ya halatta wanda kake da riba da abinda bai halatta ba wanda kuma riba ce ko haramci akalla to sai ibnu al-athir a cikin an-nihaya fi garibil hadith shi wannan bajimin malami yayi iya kokari inda ya yi hidima mai girma game da tantance ma'anonin waɗansu kalmomi da ke da buƙatuwar ƙarin bayani na musamman shi ne musamman ya rubuta kamar kace dictionary sai ya sa littafin suna annihaya fi gharibin hadith ibnu al-asir malamai ne guda uku da suka shahara wannan kuma babi ne na tarihi ko kuma yana da muhimmanci kwarai da gaske saboda zaka iya daukar wani malami sai ka ba shi hukuncin wani malami to kuma daga nan za iya samun akasi kila sun yi tarayyar suna to amma kuma ba mutum ɗaya bane wannan daban wannan daban abinda zai fi ƙara muni kila sai zama ɗaya mutumin kirki kaulan wahidan ko ko kalamu wahid ɗayan kuma ɗan raba kafa ne kamar yadda ka zo ka ce kalabnu hajar ya kamata mu samu karina in baka faɗa mana ko waye ba kamar misali zaka yi cewa kalabnu hajirin fil fatihi ka kai tsaye ba sai ka faɗa mana alakkala ne mun san wa kake nufi ko kuma ka ce mana kalabnu hajarin fi zawajir yanzu mun gane ba alakkala ne kake nufi ba alhaita ne kake nufi to kaga irin wannan sai ya rika tantance da waye da waye daka da duk sanda kaga an rubuta ibn al-athir to ɗayan malamai uku ake nufi wani abun ban sha'awa duka ƴaƴan mutum ɗaya ne su duka ukun duk duniya ta san su in na ce duk duniya duk ɗalibin ilimi ya san su ɗaya a luga ya ƙware a luga ya ƙware ɗaya a tarihi ya ƙware ɗaya a ilimin hadisi ya ƙware saka ga larabci ga tarihi ga kuma ilimin hadisi to shi mai ilimin hadisi shine yake da annihaya fi garibil hadis da yazo kan wannan salon zance na wahayi na manzo sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa huwa ayyakula bi ituka hadha al'abda bi alfin ala an tusallifani alfan fi mata'i aw ala an tuqridani alfa yajo yace eh sayar mani bi ituka zan sayar maka da wannan bawa dinari dubu ko ka ce riyal abin nan dirhami dubu amma kuma za ka ranta mani kuma dirhami dubu ko dinari dubu idan bai yadda zai ba da rancen ba to kai ma baka yadda za ka siyar ba kaga yanzu ka haɗa matsaloli ne guda biyu ko ya kamata ko dai ka aje maganar cinikin ku yi maganar bashi ku samu matsaya in ya yadda fa ni'ima ko in ya ki yadda kuma yancin shi ne daga nan kuma sai maganar sayayya sai ka ce baka yadda ba wannan kuma galiban tana faruwa ga mutumin da ya matsu akan ya sai kayanka wanda ya shiga wani irin yanayi na buƙatar kayan hannunka yana da wani kamfani haka an ɗauko gini sai wani rabin kwatan fejinka ya zo ya toka rai wata kwana sai ya zo ce ka siyar mashi aka yi ciniki aka samu dillalai suka duba rabin kwata ne ka ce to ka ba shi ɗari kwana ce kai kuma kana da auren daya daga tare da ba zan siyar ba sai in ka ba rancen ɗari bakwai don ka tada miliyan da rabin kwata to ba yadda ba a yanzu ku yi ciniki daban ku yi maganar bashi daban wannan ɗaya ne daga cikin misalai da malamai ke bayarwa ko kuma wakila ayyashtariya sil'atan salo na biyu wancan ma ba yana shiga ba a yi amma an kuka rarraba kowa ya ci gashin kanshi ya halatta ko kuma ka zo ka ce ma wani huwa ayyashtariya sil'atan bi akthara min samani hali adali shine ya zo wajen wani sai ya sayi wasu kaya a hannun mutumin da farashin da ya fi na kayan saboda sai nan gaba zai biya misali yanzu akwai mu ɗauki misali mu ce ka zo ka sami buhun masara nawa ake siyarwa gida talatin ko ba ba ba ba ba mu ahalar zikiri mu bashi talatin misali ana sayar da buhun masara dubu talatin shine farashin shi a kasuwa da ka zo wajen shi sai ka saye shi dubu arba'in amma ba za ka biya ba sai ƙarshen watan uku a kalandar bature kaga sai nan da wasu watanni ko sai ce to shikenan da kuka yi haka fayatalu li jaliha nakadan sai ya dabara sai ya mayar da wannan buhun ya zama kuɗi bi ay yuslifahu wa yastaqrida samana min al-ba'i li yaj'alahu ilayhi hila ka zo da ka ce sayar man da sayar mani da buhun masaran nan dubu talatin ya sayar maka ya ce to a yau nawa kuke sayarwa dubu talatin to ni na siye shi arba'in na siye shi arba'in amma sai nan da wata uku zan biya ko nan da wata uku yadda dai duk kayan koma shi sai ce to ya sayar maka da kuka gama kuma sai ka ce to shi wannan buhun da ka saya arba'in wanda ake siye talatin kasiyar mashi ashirin da biyar amma ya kirga kudinka ya baka yanzu sai kuma ka raba mashi da matsalar bashi to kuma talatin nike nema kuma karanta man biyar nawa kenan kudinka arba'in da biyar kenan sai a kirga ashirin da biyar sai a ba talatin sai a bashi nan da wata hudu to wannan shi ma ibn al-asir yace yana zuwa ya shiga cikin wannan sai dai wannan nau'in wasu malami suna kirga shi a ciniki ne na na'ina bai'ul ina ne wanda shi ma baya halatta ayi irin wannan ciniki suraka a takaice dai wayannan nau'ukan guda biyu kusan su ne ya kawo kuma da yawan malamai suna kawo su kuma tabbas suna shiga cikin ire-iren waɗannan nau'uka na bai'un wa salaf ko salafun wa bai ba a haɗawa a ku yi ciniki kawai yanzu ku yi ciniki yanzu akwai ma wata surar take iya zuwa ta shiga shine misali yanzu sai ka zo kana son a yi abinci a gidanka kila magidanci ne taliya ɗaya za ta ishe ka a taliya biyu kake da bukata amma kila kana da guda ɗaya sai ka tafi wajen wani mai shago sai ka ce nawa zai sai wannan taliya sai ce maka ɗari bakwai sai ka sayar mashi su da ka sai ya baka ɗari bakwai da ya baka ɗari bakwai ya kace kuma ya ranta maka ita ita wannan talib da ya siyar maka ya ranta maka ita amma tun da bayan za ka biya ba ya faɗa biyan da za a bayar sai ce to zai ranta maka ita ranar biya za ka biya shi dubu ɗaya ɗari uku sai ya dawo maka da ita sai kuma ka ce a biyu zai baka sai ce shi bai yadda zai baka biyu sai ka ce to an fasa har waccan sayarwar farkon wa bai kenan sai a ƙarshe sai ya ranta maka taliya biyu dubu ɗaya da ɗari uku uku dubu biyu ɗari shida kenan sai ya zama na hannunka ga ɗari bakwai ga taliya biyu kuma shagon da taliya ɗaya ka je amma za ka biya biyu da ɗari shida na ƙarshen wata shi ma salafun ne wa bai baya halarta in ka zo abin da za a yi shi ne ka sayar mashi da tali to me ma tun da dai an hana kawai ka zo mashi a mutum ko kawai ka fito fiya kawai garin yau ya juya maka baya garin yau ya juya maka baya kuma in in dai ba zuciyarka ba kyau ba zai baka to sai ka fito a karar cewa to yanzu kai bashin ma dai kawai ka zo nema a to me kuma kai da kake da bukatar taliya biyu me hikimar kuma ka sai da yadda da kake da ita bayan ta'amul ithnaini kafin salata ko ai da sai kai manejin wannan to akwai malaman da suke cewa wannan bai'un wa salafun din yana da shurori ne guda uku ma an ce shurori yana da yanayi guda uku na farko bai'un jaizun fi zahiri yuaddi ila bai'in wa salaf wannan maganar haka al-imamu dardiri ya faɗa ɗaya ne daga cikin bajaman malaman mazhabar malikiya daga wanda yake karatun matsaloli na fiqhu wajen su musamman littafin alqanil fiqhiyya zaka da yake yawan ishara da al-Imam dardiri ko sharhuka irin na su Mibahu Salik ko sharhuka irin na littafin askari kamar na Ashalul Madarik sharhin da Sheikh Al-Allama Abubakar Hassan Al-Kashinawi yayi wani mutumin Katsina ne yayi hijira ya koma Makka mu ma muna da ƴan Najeriya da suka je Makka irin yadda ƴan Mauritania suka yawa a Makka ka duba wannan sharhin nashi an yi sharhohin askari da yawa amma nashi na cikin masu ɗan karen kyau to shine yake cewa fa innahu yumna'u lituhuma to me misalin wannan salon abin da yace an an yi dabara ne mana an ratso halal ne aka dan lulluba da ita amma karshe kuma aka je aka ci haram shine yake cewa misalin shi da zai a bari shine wazalika ka ayyabi asilatayn bi dinarayn li shahri kamar yadda ka zo wajen wani ka sayar mashi da wasu kaya dubu biyu ka ce to wannan kayan na sayar maka da su dubu biyu sai bayan wata ɗaya zan baka kaga in aka tsaya a nan ai ya halatta a sai kaya bashi a sayar ba duk ya halatta to amma me thumma yashtari ihdahuma bi dinarin naqada a cikin waɗannan kaya guda biyu da ya sayar da dinari biyu sai kuma ya sai ɗaya da dinari to shine yake cewa al'amru ila anna al-ba'i'a akhraja min yadihi sil'atan wa dinaran naqada لأن السلعة التي خرجت من يده ثم عادت إليه ملغا كما يقول الدسوقي hikimar ita ce ya zo ya ce mashi ga tiyar shinkafan nan saye su dubu ɗaya ga tiyar masarar nan guda biyu saye su dubu ɗaya ɗaya ko ya siyar maka dubu daidai dan kasuwa ne yace dubu daidai karshen wata ka biya ila kasuwa ba haka suke ba za mu zo kan wannan matsala shikenan sai ya siyar maka sai ka ce to yanzu abin da za a yi karanci tiya daya a ciki shi wanda ya siyar maka kenan sai ka ranta mashi tiya daya sai a sai ka siyar mashi da tiya daya a wani farashi kila na yanzu wanda ba shine farashin da kai aka ranta maka kayan akai ba shi ma sai ya zama na ya saya kuma sai ya biya ka a kuɗi hannu sai ya zama na kana da tiya ɗaya ta masara kuma kana da kuɗin tiya ɗaya a hannunka shi ne lamu da suke cewa sun ma'aka da anhu ma inda la'ajali dinarai ne duk da wannan abin kuma da kuka yi can ƙarshe in an je dinari biyu za a bayar sai ya zama na wannan tiya ɗayan da ta kai ta komo a saye ko rance ko juyawa ko ma me kuka kira ta da shi ta tafi ne ba a hada ta da wannan ba so da kamar dabara aka yi wa shari'a sai sa kira shi hila asalin cinikin na dinari na dubu biyu akan tiya da yake amma sai aka gwama wata tiya dan a yi rufa rufa da ita to sai dai irin wannan sallan za ka ga galibin ma yan kasuwanmu ba a cika yi ba ba a cika yi ba to wannan ita ce sura ta farko sura ta biyu shine yace bai'un wa salafun bi shartin min al-ba'i aw al-mushtari sai da rance ko dai sharadin yazo sharadin cewa sai an hada ciniki da rance yazo daga mai sayi wani lokaci mai sayi zai sa sharadin wani lokaci mai sayarwa zai sa sharadin dala san siyar man da dan filin kadin nan dan in miƙar da katangar gidana sai ce sai ka sayar mani kai ma kayanka ko kuma yin malami ne ko ka ce sai ka bani A da ka sa wani sharadi na kila wanda musamman na kayan da zaka je ka saya to yace irin wannan wa hadhihi sura mamnu'a ghayru da'iza lian al-intifa'a bil qardi huwa min jumlati saman saboda wannan amfanin da zaka samu to ai wani bangare ne na kuɗi kamar yadda azzaman yakan iya zama bangare na kuɗi kuma akwai wata magana da ta shahara malaman fiqhu gaba ɗaya da ita suke hukunci kuma ana ruwaito ta a cikin hadisi sai dai hadisin bai inganta ba sai suka ce min nahiyatid dirasal hadisiya ba magana ba to shine kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa riba duk rancen da ya jawo amfani to wannan amfanin riba ne hadisi bai tabbata ba amma wannan ka'idar akan ta malamai ciki sai za ga har rubutu an yi musamman akan wannan matsalar yace kana shartu salafi sadiran min al-bay'i da haka wannan shine sura ta biyu sura ta uku shine bai'un wa salafun bila shar ayi ciniki da rance amma ba tare da an sa sharadi ba mana ba ku sharɗanta ba ka zo da kayanka ka sayar mashi ya saya ka tsaya ka kirga kai dubu sha biyar kake so kayanka kuma dubu sha hudu ya saya kai alaji kayan nan kamun fa sai da kayan nan kan ba zai biya bukata ba ce me ce matsalar ce wallahi dubu sha biyar nake so in kuma ranta ma kamar kun gama wancan kenan sai kuma ka nemi baka ce ko ya ranta ko ya ranta maka ɗaya ko a fasa cinikin ba a'a kai baka yi haka ba ka yadda ka siyar mashi da kayanka dubu sha hudu amma kai sha biyar kake so kun gama wannan ya ce ranta min dubu daya sai ranta maka sai ka ɗauka sai ka ɗora shi wannan ya halatta saboda me haɗa ciniki da rancen da aka yi bai zama an sharɗin ba ko ala sharɗin ba bai zama akan sharaɗi ba so da aka irin wannan babu laifi amma wa'incan surorin guda biyu baya halatta shine aliman malik yake cewa وتفسير ذلك أن يقول الرجل للرجل آخذ سلعتك بكذا وكذا على أن تسلفني كذا وكذا فإن عقدا بينهما على هذا فهو غير جائز من yace magana da Imam Malik ya faɗa Imam Darul Hijra shine wani mutum yace ma wani mutum zan karbi kayanka bisa farashi kaza da kaza amma da sharadin kuma za ka ranta man kaza da kaza mana zan sayar maka da kayana ko zan sayi kayanka kowa zai iya yi galiban yana faruwa ne gwargwadon fa'idar da kowa yake ga zai samu a takaice wannan hada ababe guda biyu baya halatta a tsakanin mai saye da mai sayarwa idan suka yi irin wannan cinikin daga ba sai suka zo suka bata bashin da ke tsakani ko kuma suka warware shi kila ba a yi nisa ba suka ginu kawai akan cinikin to wannan babu laifi an halattar masu da irin wannan salo to sai ce wala shartani fi bai'i daga cikin abin da bai halatta ba shine sanya sharuɗa a cikin ciniki mana sanya sharuɗa biyu a cikin ciniki ɗaya wannan matsalar ita ma malamai sun yi sabani da maganganu da dama akai to me ake nufi idan ka ɗauki hadisin a yadda yake wannan wannan halin ya zo ne cikin wancan hadisi na Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi wanda Imam Tirmidhi da wani suka fitar in ka ɗauke shi a haka kai tsaye sai ka ga a to kenan duk sadda aka sanya sharuɗa guda biyu lokacin saye ko sayar da wasu kaya to cinikin ya lalace suka ce kuma wa fil haqiqati ala khilaf ala khilaf zalik ga hakika ba haka bane domin akwai sharadi ana raba sharuɗa a ciniki kusan gida uku akwai sharaɗi na jikin cinikin mana sharaɗi ne da ka san bargo ko kitse a jikin kashi mana ka tare suke kamar misali sai wani ya zo ya ce da Allah sayar man da wayan nan taka sai ka ce mashi da sharaɗin ba transfer da ma'ana da sharaɗin za ka biya ne yau sharaɗi ne ka sa mashi da sharaɗin za ka biya ni yau ko kuma sayar man da wayan nan wani zo ka sai waya ta kai wani sai wayan nan sai ka ce mace da sharaɗin sai na gwada na ji tana yi ai wannan sharaɗin da ka sa da ai dama da shi a cinikin aiki irin wannan babu laifi babu laifi ko kuma a sharaɗi na biyu shine sharaɗi na wani abu da ke da alaƙa da shi sarrafa kaya to shine malamai suka yi sabani wasu suka hada shi a cikin abin da ya haramta wasu kuma suka cire shi daga cikin abin da ya haramta kamar misali yanzu kai tela ne kuma sai ka hada da sai da yadi sai ka sa sharadin cewa duk wanda zai sai yadi a shagon ka dole ya baka dinki ko kai mai rigi ne turi kenan duk wanda zai sai kayan ka dole ya baka turi ko kuma kana kana sayar da gumagumai sai ka ce duk wanda zai sai gungumin ka dole ya baka faskari ita ni zan sai tafi da shi da ce to ba za a sayar maka ba to wasu malamai suka ce shi ma wannan ya shigo cikin hali saboda me kai mai saye kana da yanci ne kai tasarrufi da kayan da ka saya ya wani zai shigo daga baya dan kawai ya sayar maka to abu na farko da suke bayarwa kenan abu na biyu kuma suke cewa to amma ai hadisin cewa wala sharqani to idan sharqin ya zama daya fa kuma irin wannan shine suke cewa to tunda an ce biyu to daya ba biyu bane ai domin wannan adad din lahu mafhum mana adad ne alladhi lahu mafhum biyu ake nufi daya a hada da daya to kenan sai sharuɗin sun kai biyu kamar yanzu sai zo ya ce zan sayar maka da yajin nan amma da sharaɗin ni za ka ba ɗinki kuma ni za ka ba aikin hannu haka abuwa ne guda biyu to sharuɗin sun zama biyu to wayannan maganganun duka akwai wannan musamman wannan na biyun akwai saɓani wasu malaman suna ga ai ba shi ake nufi ba anan abinda ake nufi shine ijtima'u shartaini ala wajhin yu'addi ila mahdurin shar'i haduwar sharuɗa guda biyu waɗanda waɗannan sharuɗa guda biyu za su iya kai mutum zuwa ga abin da shari'a ta haramta shine kamar misali abin da ke da alaka da bai'ul ina bai'ul ina annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ja kunnun mu akan wannan cinikin idza tabaya'tum bil 'ina idan kuka yi cinikin 'ina cinikin 'ina kana da bukatar kuɗi ko baka da kuɗin ko baka da kama tsayar sai ka zo ka samu wani shago ana sai da gizna sai yadi biyar nawa ya ce duk yadi ɗaya dubu hamsin yadi hudu zai maka dubu ɗari biyu sai ce siyar maka zan biya ka a ƙarshen wata sai siyar maka yadi hudu dubu ɗari biyu an saka a leda zai ka ce saya sai ce to siyar man mana tunda na ga kaman ba faɗin ka za ka yi ba ma ta dace da kai ba sai ya saye ta a hannunka dubu talatin talatin ɗari da ashirin kenan sai ya cake maka kuɗinka sai ya mayar da ita kan kanta sai ya ɗauko takarda sai ya ce to rubuta ni ne na ranci gezina sha yadi hudu dubu hamsin hamsin dubu ɗari biyu zan biya ƙarshen wata amma ba maganar gezina a tsakaninku kwata-kwata kawai yanzu yaran ta maka dubu ɗari da ashirin za ka biya dubu ɗari biyu a ƙarshen wata wannan cinikin suka ce to shi ma zai iya zuwa ya shiga cikin wala sharfani fi bai'i saboda mai shi adda ila mahaduri shine ya kai ga haram me haram din wannan tsarin da aka yi na ribar da ke ciki akwai riba a ciki to da haka akwai matsala mai girman gaske a ciki kenan wasu malaman suna cewa kamar abinda ake nufi da sharta nufi bai'in shine a sami waɗansu sharuɗa guda biyu ba sharaɗi guda ɗaya ba a cikin sayar da kayan da za ka yi ko sayan kayan da za ka yi wanda ko da bai kai zuwa ga abin da shari'a ta haramta ba to kuma zai kai zuwa ga takura wanda ya saya shine misali yanzu sai ya zo ya ce to shikenan zan siyar maka da mashin din nan kada ka rika shiga cikin zariya da shi kuma da da ka tashi siyarwa ni zaka siyarwa saboda ya je wajen wata budurwa ya mata ƙarya a zariya yana da irin su sun fi ɗari to kuma yanzu gashi garin rogo ya taso shi ya sayar sai sai ce karkai nan wajen da shi kai kuma kawunka na dariya kuma dare da ka tashi siyarwa shi za ka sayarwa sai zai siyar a wani wajen kar dai a kunyata to suka ce kaga an haɗa sharuɗa guda biyu wanda a cikinsu akwai takura wanda ya saya to tun da haka ne sai ce wannan cinikin beye ba sharɗani ne fi bai'i ko kuma suna cewa ba zai zama haramun ba sai idan ya kai zuwa ga wani abu na haram ko wani abu na riba wanda za iya samun matsala a abinda za a abinda mai saye zai gangara zuwa gare cikin abinda aka haramta ko kuma abinda mai sayarwa zai gangarawa cikin ababen da aka haramta to wannan nau'i dai na ciniki an haramta shi wala sharfa nufi bai shi ma saboda hadisin amru dan shu'aib an anabihi an jaddihi la yahillu salafun wa bai'un wala sharfa nufi bai'i sharuda guda biyu a cikin ciniki a cikin al-hujjatul baliga yake cewa ma'ana shartaini ay yashtarita huquqal bai'i wa yashtaritu ay yashtarita huquqal bai'i wannan salon zancen ma yafi ban sha'awa za ku yi sayayya da mutum sai ka sa mashi sharaɗin ya amince da wasu haƙoƙin shi sun dawo naka kuma ka tilasta mashi yi shi ma ya sa wasu sharuɗa wanda wasu haƙoƙin cinikin kuma za su sake dawowa wajenka ga ce to yanzu zan sayar maka da wayan nan abinda za zai zai faru shine ni zan sa maka sharadi zan sayar maka da wayan nan amma zan sa maka sharadin kar ka rika fitowa da ita cikin mutane kar ka rika fitowa da ita cikin mutane ka takura shi don aslan ba shine manufar a sai wayar ba to wai ta sata ce ka ce ba ta sata ba ce to shi ma sai ka nemi kuma ya sanya maka wani sharadi sharadin da kai kuma kila kai ne zaka zo ka amfana ke to zan sa ka sa mani sharadin idan ba ta awa uku da caji zaka dawo da ita kuma ka san ba ta wuce uku to da kariya je cikin abokan shi a ga masu irin wayar suna awa bakwai sai ka sa ya sa maka wani sharadi bayan kai ma ka sa mashi wani sharadi to shine mai alhujjatul baliga yake cewa to wannan shine sharatani fi bai'i kenan sharadin ɗaya ya fito daga mai saye ɗaya ya fito daga mai sayarwa kuma fa'idar ta tare galiban abun mutum ɗaya za mu iya cewa fa'idar ta koma ga wanda ya fi zalunci ba wanda ya fi wayo ba wanda ya fi zalunci ka sa sharaɗi ka sa shi ya sa sharaɗi sharaɗinka ya amfane ka shi ma sharaɗin shi ya sake amfanar ka to shi ne ya bayar da misali yake cewa misla ayyahabahu kaza aw yashfa'a lahu ila fulanin aw in ihtaja ila bai'in lam yabi illa minhu ونحو ذلك فهذان شرطان في صفقة واحدة kamar ya bashi kyautar abu ya bashi kyautar abu mu ce baka kyauta kuma ka karba to da ita da kayan da ka sama da gumin ka duk daya kama da yazo sai kewaye shi da wasu sharuɗa yace na baka kyautar keken nan amma karka haushi a garin nan kila karka haushi a nan basawa ko karka haushi a gundumar basawa ko karka haushi a karamar hukumar sabon gari sannan kada ka ba da wane da wane da wane da wane aro sannan in za a yi mai gyara garejin wane kawai za ka kai kuma duk da za ka sayar dole ne za ka siyarwa sa hannu ba ka yi dawa zan baka ba ko kuma sa hannu in baka yi daba zan sayar maka ba duka baya halarsa to sai yake cewa nau'i na gaba wanda bai halarsa ba wala baya ta nufi baya ce ko kuma ciniki biyu a kaya daya shi ma wannan ana tattauna sosai shi wannan kayan sayarwa ne guda daya amma sai ya sa musu farashi guda biyu kuma a tilasta haka farashi ne kaya ne na sayarwa guda daya amma idan aka tashi sai a yi masu farashi guda biyu misali yan sai zai ce wannan wayar dubu hamsin in yanzu za ka biya kuma dubu ɗari in sai nan da wata ɗaya kuma wayar kwaya ɗaya ce kuma kafin ka tashi za a lizimtar maka da ɗaya daga cikin waɗannan wayannan farashi guda biyu waɗannan farashin guda biyu lallai ɗayansu zai hauka sai ce cewa wannan baya halatta wasu malaman suna ba da misali cewa shine nau'in wala bai'a ta nufi bai'a ce shi wannan suna kafa hujja da hadisin sayyidina abi hurairah radiyallahu an al-imam ahmad da al-imam an-nasa'i da abu dawud da tirmidhi duk sun ruwaito shi annabi sallallahu alaihi wasallama naha an bai'atayn fi bai'a ya hana bai'atani fi bai'a ciniki biyu ko farashi biyu a farashi a kayan sayarwa daya annabi ce man ba a bai'ataini fi bai'atin falahu aw kasuhuma aw riba wanda ya sayar da kaya daya da farashi biyu to yana da farashi mafi ƙasa in ba haka ba ya ci riba yazo ya ce dauki kayan nan ka tafi ila ma zai iya yiwa kai zaka iya biya fa za ka iya biya ya ce je ka kawai za mu yi magana ta waya ya ce dubu hamsin za ka biya dubu hamsin ba arba'in ake tara cuta ya kai sai ƙarshen wata cuta ni ina da kuɗi na a to ni gaskiya na riga na rubuta ba shi to yanzu dole ya karɓa arba'in in kuma ya karɓa hamsin goma riba ce shi ne falahu aukasu homa yana da farashin ƙasa awiyar riba in kuma ya nace sai farashin sama Nabi sallallahu alaihi wasallama ya ce to wannan mutumi ya riga ya ci riba ya riga ya shiga kenan a cikin sharhu sunna yake cewa fassarul bai'atayn fi bai'atin ala wajhayn sun mashi fassara guda biyu shine ay yaqulu bi'tuka hadha thawba bi asharatin naqadan aw bi 20 nasi'atan ila sanatin na sayar maka da tufafin nan dinari goma in yanzu zaka biya kuma na sayar maka da shi in baka da kuɗi dinari ashirin zuwa ƙarshen shekara fa huwa fasidun inda inda aksari ahli ilmi fa idza ba'ahu ala ahli al-amrayn fil majlis fa huwa sahih in ya sayar da shi ala ahli al-amrayn a ɗayan farashi biyan to babu laifi wannan da matsalar ina ga mun tattaunar ko kuma zamu zo kanta a gaba zabi na biyu fahimta ta biyu ita ce ay yaqula bi'tuka 'abdi hadha bi 20 dinara zan wannan misalin kaman zai fi shiga shi ma sosai na sayar maka da bawana da dinari 20 ala an tabi'ani jariyataka da sharadin ka sayar man da kuyangarka na sayar maka da bawana dinari 20 da sharadin kai ma zaka siyar mani da kuyangarka sai ku yi farashi sai ya ce misali tashi a yi mace ce ko? mace ce ya ce to shi kuma tashi dinari sha takwas me ya kamata a yi an yi ciniki ko? sai ka kirga mai ka bashi dinari ashirin ka bashi shi kenan shi ma sai ya kirgo sha takwas a cikin mai ashirin ɗin ya ba kan kai haka ya yi amma sai ya ce ba haka za yi ba na sayar maka da bawa na dinari ashirin kai kuma ka siyar man da kuyan garka dinari sha takwas ban dinari ciniki biyu kuka yi bawa ashirin kuyanga sha takwas talatin da takwas za mu ga ta yi yawo a tsakaninku sai mu ga dinari biyu sai wannan wannan bai yi ba tare da kan menene ake ce mashi ko a hausa me ake ce mashi ba zamiya ba ne wannan an yi ciniki ne aka yi ma juna ciko ko shi ya cika mashi shi kuma kakara kenan ko an yi kakara an yi kakara to shi dai malana yake cewa ba haka ya kamata yi ba li'annahu ja'ala thamana al-'abdi 20 dinara wa sharata bai al-jariya wa dhalika shartun la yalzamu wa idha lam yalzam dhalika fa talabatu الثمن فيصير ما بقي من العبد في مقابلة الباقي مجهولا سورة تبيو dake iya shiga nan shine ita baiwar ba ai mata farashi ba na sayar maka da dinari na a na sayar maka da bawa na dinari 20 kai kuma ka sayar man da kuyangarka to kuyangarka nawa ita to kawai dai na saye ta kaga kenan yanzu ka sayar mashi da bawanka bi samanin ma'alu sannan ka sai ku yangar shi bi samanin majhul kuma kila tsakaninku ba wani abu da ya gudana ko ka zo kai da awar ya baka wani abu ko kuma wani abu mai kama da haka to wasu malaman suna cewa kamar yadda mai sharhu sunna ya kawo wannan na biyun shi ma ɗaya ne daga cikin nau'uka na cinikayya waɗanda ba a so a haɗa ciniki biyu fi safakatin wahida a sayayya daya to sai ce waribhu ma lam yazman kuma baya halasta mutum ya ci riba na kayan da bai riga ya karba ba ribhu ma lam yazman shine ka ci ribar kayan da baka riga ka karbe su sun shigo hannunka ba wannan abin da ake nufi shine ne tabbas ka sai kaya suna wajen wani kusa yana ga yan kasuwa na yin wannan tabbas akwai kayan naka ne amma ba karba ba kun yi waya akwai kayan nan ayi akwai su ina son guda ashirin kuna gama waya sai wani zo yana son goma sha biyar sai kuka yi ciniki ka sayar mashi sai na ga kaman kana ya ce to in ka je wajen wani ka ce kawai ya baka haramun ne naga ce ka ji tsoron Allah ya suke siffanta su ba za ka siffanta su ba kuma wannan ribar da ka sama mai kai kai kana ga kawai dan kana da kuɗi ne kawai in ka ci riba ake shara ake halastawa a wannan aikin da kake yi yana da tasiri yana da tasiri shi ne za a wancan satin ba da misali wani injiniya ko wani jirgin ruwa ya yi datti su ma'aikatan da aka saba aiki da su suka kasa kankara kuma dole sai an kawar da wannan tsatsar sai ka aka kira wani ƙwararren injiniya yana zuwa a minti ɗaya ya cire abin da suka kasa cirewa yace dina dala dubu za a biya shi dan wannan aikin a gaban minti da ya gama yace to bari in mako bayani in kuna so ma zan sa invoice shi cire abun dala ɗaya ne ragowar dala ɗari tara da tasa'in da tara na wahalar koyon aikin ne ai dole suka biya shi yace kuna da gaskiya aikin aminci ɗaya na gama to shikenan yanzu kai kana saye baka karba ba kuma ka sayar ka tiriba mai kai kai na ka wasa sana ba wani horo kai ba ba ba ba irin baka nike bane to wannan baya halatta shine suke cewa la anna sil'ata qabla qabdaha laysat fi damanil mushtari domin kaya da baka riga ka karba ba ba sa karkashin ikonka yanzu ya zai ka sayar da kayan da ba sa karkashin ikonka kenan a karkashin wannan suna kawo matsalar albai'ul fuduli in aka halasta wa dan kasuwan da yayi waya ya sai wasu kaya bai gansa ba bai karba ba bai fakin dinsa ba to za a halastar da albai'ul fuduli kenan bai'ul fuduli shine sayar da kayan akaran bana kawai yana zaune haka a nan ya aro mashin ɗin wani kawai sai aka yi mashi waya wada gana yana ce wallahi gana a bakin hanya na aro mashin to ai yanzu mahaifiyar shi ta faɗi gana ya kwashe ta kawai sun tafi asibiti kawai sai ka sai da mashin ɗin shi kace lalle na sai na da buƙatar kuɗi to kai ne fuzuli yanzu cinikin sai in yaya da yayi kuma kai akaran bana ne shi yasa su malamai suka ce gaskiyar magana ko kawai a rusa cinikin nan ko yana da buƙatar kuɗi in ya zo su zo su yi ciniki shi da shi ciniki akaran bana kenan ko kaga dokin zirki ce ban ganshi ba amma ku ci gaba da nema in ba ku ganshi ba zan biya to wannan ma har da rashin hankali to da ka ba a sayar da kayan da ba a riga an karba ba wa alaikum assalam eh a wannan ya halatta shi wannan kaman salaf kenan ko eh ana falle kenan eh sai a ce gajeren falle ne wannan so da shi saura kirsa damka wannan ya ma halarta radda yake shuka a matsayinka na mai abu kawai ka zo ta ce wane yawa me kake shuka da ce wallahi wakin soya bana nake ka ji ai na ji taki ne ya dan daga amma ban kudin buhu biyu sai ka bashi kudin buhu biyu radda ake shuka ma ya halarta illa ya ka dai za ku yi farashi to dubu arba'in arba'in sai ya zuwa ashirin ashirin haka za ka ɗauki ƙaddara dan ai rayuwa ta gaji haka ko sai kuma yazo a dubu ɗari ɗari kai kai mai gona haka zaka dauki kaddara in yaso ko kana kuka ne ka bashi kana kwalla ka bashi ba wanda zai ce ka yi hakuri za ma ka hakura ne ma ka hakura su da wannan ya halatta cewa na dan ban kudin buhu ɗaya in samu in sallami masu aikin wakin suyan nan gobe da safe zan kawo maka wannan ya halatta kai tsaye amma shi wannan ana maganar kaya ne kake ka saye su ko kake da su a wani wuri amma baka riga ka shigo da su hai hauzin ka ba suna gidan wani ko suna kanti ko suna waye sai kuma ka sayar da su kuma ka karɓa kuɗin wa alaikum salam na'am eh eh eh sai wa eh a to ai shi yake magana nan sai dai ɗayan biyu ka je wajen wani ka ce ya baka buhun ka ɗauko ka kawo nan sai mai ciniki ko kuma in ka saya a can ka yi wani abu da zai nuna sun dawo mallakinka ila sto ne haka ƙato ya tara nashi a nan kai ga yadda kake tara naka ka mirgino daga can ya dawo nan yayi ko ka mirgino shi ka ce ma wasu yara ku tsare ma zan je in turo mai mashin ya zo ya ɗauka to daga nan ma za ka iya sayarwa ka ɗan yi wani aiki amma ka siyar mashi yana ɗakin shi to da shi kenan yanzu ka siyar mashi ya siyar maka da buhun wake goma ka ce to gobe da safe za a zo a karɓa ya ba ku kudin bai faɗa mu kowa ba kafin sami iris ka shawo kana da ya kurkura sai ka gama kara ya za ka yi sai dai a yi janaza da kai wani ya mutu kafin mutu ya kashe wani sai dai ka zaunar da yankon kai masu bayani in suka ce ba su yadda ba kawai ka rufe shari'ar sai an je lahira ba inda za ka je kai nasara shi sa an ka siya ko yanzu na aje buhu haka kawai a tsaye na ce saya ka taba ka duba ka saya bai halatta ka sayar da shi ba sai ka yi wani aiki ko ka tuntsirar da shi ko ka mirgina shi ko ka kwantar ka sake ɗagawa sai ka yi wani abu so da shi ne ta nan ne aikin da za ka yi ta nan albarka da halar za ta shigo so da ka dai waribu malam yadman ko sai ce wa bai'u ma laysa indaka ko ma laysa indal bai'i sannan baya halatta sayar da abinda ba shi a wurin mai sayarwar me bambancin wannan da wancan shi na dazu ko kana da kayan tabbas matsalar baka karbe su sun shigo hauzin ka ba shi kuma wannan na biyun shine aslan ba ma kaya wallahi buhun masara guda 20 nake so hamsin hamsin kawo kudin amma ina za ka samu ka ce abu in ne nan wajen ka san suna zai wuya ba za a samu ba baya halarta ko yadda da masu sai da atamfa kila ke yi ko yana son wata atamfa da wani linshi kai ko ba su a shagonka sai ai kudin su kaza ne ko sai ka ce tura min kudin ban kudin sai ka kirki kudin atamfa dubu ashirin da biyar wannan dubu hamsin dubu saba'in da biyar sai ka kirge ko sai ka shagon abokinka shi yana da su sosai mutumi na ban wancan a tamfan ɗaya ban wannan ɗaya sai ka zubo su a leda haka haɗo mai da mineral ka ci haram ka ci haram tunda kai ka tabbatar ba zai ba shi yadda yake ba abinda ya kamata kai ɗayan biyu za ka yi ko dai ka yi wa mai sayan kwatanci ya tafi can shagon ya saya ko kuma ka karɓi sautu kuɗin mutumin ka je can shagon ka sayo mashi ashirin da biyar a tamfa leshi arba'in sai shi ya zo saye sai mai shago ya ce ha ba mutumi na dole a yi maka sauƙi saba'in da biyar sai ya dawo mai da goma idan yanzu in ka zawo da goma wancan mutumin za ka ba goma sai dai in baka da albarka to kaga ɗayan biyun nan wani ya fi sauƙi kawai ka tura shi gaba sai dai a tsari kuma na kasuwanci yanzu duk ran da ya biyo layin nan bai gara zuwa shagonka ya koma can shagon sai zan ka samu mugaye sai ce maka duk kasuwan nan ba irin kaya kuma ƙarya yake shi yasa mafi yawan kasuwa ya ce maka ba inda za ka samu wannan kayan to abin da ya kamata ka ji a jikinka ko lalle akwai su cewar da ya ba za a samu ba shi ke tabbatar da lalle za a samu suna ga korewar shi ita ce hakikanin tabbatarwa sai sai ka zaɗi a kafin dararai ne ce mashi malam nan shagon muna da irin wannan kayan amma sun kare bari in karɓo maka a can karka ƙara ƙosisi in ka je aka yi mashi sauƙi shi aka yi mawa albarkacinka in kana da albarka in kuma ba ta kai ga riga an ɗebe ta za ku haɗu da Allah ne fanko to shi kenan wa alaikum salam diya ne yana jira wannan hila ce da wata halarsa ba sai ka je ka siyo a can shagon sai dai kai mai bayani ban da shi amma zan je can in siyo dama nan muke sarowa sai ya zauna ya ta jiranka ka saro ka siyar mashi to shikenan ya halatta amma baka rike kudin shi ba wanda in haka ne ya halatta na'am Oke, za ka yi mai aiki, Eh in ya yadda kuma an mai bayani filla-filla ya gane ju'uli za a yi. yanzu na ga kamar ka gaji to kayan nan za iya samu su amma za ka sallame ni nawa za ka bin in nemo maka su don kuka yi haka ya ce ya yadda yanzu an koma babu da jo'udi domin da za ka karɓi kuɗin shi ka gama duk inda ka ji sai ce wani wurin kana zuwa ana sa ta ƙarshe a buhu can ma ka matsa ya ce ɗazu suka ƙare ka fita ka tsallaka can ɗaya ɓangaren har ɗan keke na fai kusa ture ka duk ka gama kewaye kasuwar minti arba'in ba a samu a tamfan nan ba haka za ka bar mashi da kudin shi don wahala kai kai yi ta joli ne haka rijiya aka baka aka cimma dutse to bari mu karkare wa bai umma laysa indaka daka duk kayan da baka da shi karka sayar kada ka sayar ko dai ka nuna mashi inda zai samu ko ka karba kawo mashi sautu ko ka ce mashi in zai iya jira an jima ko gobe za ku zo da kaya shikenan sai na ƙarshe ƙarshe ko ya ce waya juzu amma ya halatta mene to ya halatta nan waya juzu bai imalaita indaka ya halatta zai iya halatta ka sayar da kayan da baka da shi ala menene bi sharti adami da khida'i da sharaɗin rashin rasa yaudara sai da babu yaudara a ciki babu yaudara ba ka da kaya sai ka sayar mashi ta yadda ba za ka yaudare shi ba idan aka samu irin haka to sai ka siyar mashi alat tausifi sai ka siffanta mashi yadda kayan suke in an ce siffantawa ba kai yadda za ka fahimci kayan ba yadda shi zai gane kayan yadda shi zai gane kaya dan binni ya zo zai sai mota ba ta a wurin sai kai ce mai yare na mota da yan binni ke ganewa full option ce dan kawai ya zama na full option sai kai ce mai bayani filla filla kai ce mai bayani su da haka wannan yana iya halasta ala bi sharti adami la khida'i idan babu yaudara yace wal khiyaru fil majlisi sabitun ma lam yatafarraqa duk wannan bayanan hada-hadar kasuwancin da aka yi zabi na majalisi yana nan zabin wurin zama yana nan tabbatacce matukar ba su rabu ba albayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa duk sanda ni da kai muka yi sayayya kuma wani abu bai raba gangar jikinmu ba to ni da na saya ko kai da ka sayar kowannen mu na da zaɓin ya fasa cinikin ka zo ka samu wani kila ya matsa maka yana so ya sai wayarka ka san mutum ya matsa da son kayanka an fi samun riba ko ka sayar mashi da farashi mai kyau baka cuce shi ba farashi mai kyau in ka kai ta kasuwa bai fi a siya da ribi ba ya sai ta ɗari biyu da talatin kuma kai tun da baka da fikihu sai kuka ci gaba da zama a teburi da muna ta hira ai mutumi na za ka ji daɗin wayan nan kuka wajen minti talatin kuna hira can zai ga kira shi kila ma har ya cire wayar har ya cire sim ɗin shi ya sa a wayarka kawai sai aka kira shi kana da mara lafiya emergency kai maza ka kawo kuɗi ba ka da zaɓi kawai wayar ka zai miƙo maka kai dai kaga yana cire sim a wani lafiya ce wani abu zai zama yake da hadisi ne alhadisu sahihu ko ko sai mi ko mai kawar ka ban kudi na ba ka da ba wani fada ma zaka yi to da haka shi yasa in kuka ga mace ne kin ko yar hikima ce kai in mutumi ne ya kamata a dan zo maka da fiyo wata sai ka dan tsallaka can titi ka zo mai da fiyo watan 20 kaga wani fiyo watan ya ce ce ka kai koma ba fiyo watan ka dan tsallaka ka dan kewaya sai ka dawo kuka zauna ciniki yayi ka gama da shi albayyan bil khiyar ma lam yatafarraqa wannan hadisi har littafi musamman aka rubuta akan shi wajen shafi 40 to wannan shi yake ce mace khiyarul majlisi akwai khiyarul aibi akwai khiyarul sharti akwai zabi na aibi ka siyar man da wani abu ashe bai da kyau kuma kai ka sani khiyarul aibi kenan ko kuma khiyarul sharti na zo ce to shikenan zan sai wayannan amma za ban garanto garanti na kwana uku ya halasta sharadi na sa in ga daman ce na kwana bakwai in ga daman ce na wata daya akwai ma uhuda da zaka ga ta zo daga kamfani a ce in ka sai wannan kayan namu har bayan shekara ɗaya inda suka samu matsala ta Allah da Annabi to shikenan ka zo zamu canza maka banda ta dan adam to akwai khiyar khiyar kala kala amma nan yana mana maganar wa khiyarul majlis sabitun khiyarul majlis yana nan tabbatacce wannan shine hadisin Hakim ibn Hizam hadisin da ke cikin as-sahihaini al-bayyan bil khiyar ma lam yatafarraqa ma me saye da me sayarwa kowannen su yana da zabin warware ciniki ko zartar da shi matukar ba su rabu ba idan suka yi gaskiya suka yi bayani sai Allah ya sa masu albarka abinda suka saya da abinda suka sayar idan kuma suka yi ƙarya suka ɓoye aibin kuɗi ko kaya to sai Allah ya ɗebe albarka a sayayyar da suka yi shi yasa mai sayar da kaya zai yi bayanin hakikanin kayan shi mai sayarwa mai saye shi ma zai bayanin hakikanin kuɗin shi yanzu da Allah za ka shiga nan GRA ne ka je wani tafkeken gida ku gama ciniki sai ka ce to amma alaji kudin nan cash ne kuma duka naira biyar biyar ne miliyan ɗari hudu da hamsin duka na naira biyar biyar a kotu tirela an jima an yi maka riba za ta shigo maka da kudin zai ce maka bai yadda ba saboda ya kamata ka yi bayanin yadda kudin ka suke in ma transfer ne tashin farko ka fada tashin farko ka fada to transfer ne fa in ko baka da canji ka fada kaga zai zo yana jinkishi yace ban ruwa daya sai ya zuke ya je ciro dubu daya a ya kamata kai bayani ya kamata kai bayani kace to dubu daya ne a ta wallahi ba canji kawai kai hakuri kai gaba ka nemi ruwanka a wani wuri to wannan shine abinda wannan babin ya tattauna kuma akan shi za mu tsaya Allah ya kai mu darasin gaba sai mu tashi akan babi na riba Allah mu dauki sarki ya sa mu dace ku subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah